إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjid Da'wat wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin namu na Sunanu Abi Dawud yau muna goma sha biyu ga watan Ramadan hijira daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da arba'in da shidda wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na goma sha hudu a cikin kitabu tahara taken karatunmu na yau shine ija'al lisanaka bil kitabi muzayyana bin nutqi lil ayati duna milali فهو الشفاء فهو الشفاء لمن دنت أسقامه وهو السبيل وهو السبيل لراحة ودلال ma'anar wannan shine ka sanya alkur'ani ka sanya halshenka ka sanya bakinka ka sanya halshenka ya zamanto mai kawa ga alkur'ani ta hanyar karatunsa ba tare da ka kosa ba wannan kuma ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawa ku kawata alqur'ani da sautotinku da da muryoyinku ma'ana yana daga cikin abin da ake so shine lokacin da mutum yake karatun qur'ani ya gyara muryarsa gyara murya a wajen karatun qur'ani yana sa ka samu amfani guda uku na farko kai da kake karatun za ka ji daɗi na biyu masu sauraron ka za su ji daɗi na uku haka mala'iku su ma za su ji daɗi su zo saurara domin ya tabbata a hadisi ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina tsammanin mu'azi ne ko wanne daga ciki ya ce ya manzo Allah na tashi da dare ina karatu sai na ga wani haske ya sabko sai manzo Allah ya ce masa tilka sakinatun nazalat li ajli qira'atika aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce dalilin dadin muryarka ne mala'iku suka sabko dan saboda saurari karatunka kenan sai ya nuna gyara murya a wajen karatun Qur'ani abu ne wanda ake so a jumlatan dai karatun Qur'ani na ɗaya daga cikin siffa ta mutanen kirki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa'inda muka ba su littahi suna karatunsa yanda ya dace a yi karatunsa to waɗannan su ne suka yi imani da shi ashe ba za ka taɓa zamantowa mai imani da alkur'ani ba cikakken imani sai ka kasance kana karatunsa kuma kana koyansa yanda ya kamata a karanta sa ya zo a asar mai ban tsoro ana jingina su zuwa ga umar bin khattab yake cewa rubba talil lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu takan iya mutum yazo yana karatun alqur'ani kuma alqur'ani ya la'ance sa la ilaha illallah wajen neman kiba ko wajen bidar kiba a tonora ba ma'ana kana karatun qur'ani dan ka samu lada wai amma alqur'anin la'antar kai yake yi me yake jawo wannan shine rishin kokarin gyara karatun Allah ya ba mu ikon kokarin gyara karatu a baiti na biyu shi ke cewa fa huwa shifa'u liman danat asqamuhu wa huwa sabilu li rahatin wa dalali yace domin shi alqur'ani waraka ne ga wanda cututtukansa suka yi masa kusa sannan kuma kwanciyar hankali ne ga ma'abocin karatunsa duk wanda ya saba karatun qur'ani kuma yake karatunsa yanda ya kamata zai ga in yana karatunsa yana cikin natsuwa haka kuma qur'ani waraka ne kamar yadda Allah yake cewa nazzulu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma muna sabkowa daga alqur'ani abin da yake waraka da rahama da a ce mutane cututtukan su da yawa idan suka same su farkon abin da suke fara fadaka da shi shine al'ilaju bil qur'an magani da alqur'ani ta cututtuka da yawa ba a kai ga zuwa likita ba amma yanzu sai an ga ta kakare sai an ga likita ta kasa ne an yi kashin kudi an yi kashin kudi sannan sai a koma ga Allah wannan shine kenan kenan sai mun komo ma al'ilaju bil qur'an magani da alqur'ani domin alkawali ne daga Allah ya ce daga cikin abin da ya sai saukar alkur'ani kasance waraka ga mummunai muna fatan Allah ya ƙara muna Allah ya ƙara hada alakar mu da alkur'ani mai girma musamman kuma a cikin wannan wata wanda ake ce masa shaharul qur'an wata alkur'ani domin a ciki ya sabka yan uwa idan ba a manta ba har yanzu muna cikin kitabut tahara a yau za mu tashi babu من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة بامي بياني أكن تيوا وأن سكرويتو أكن تيوا حيلة إذا تكاري سي جنية تغبا to la ta da usalata mace ba za ta bar sallah ba abinda ake nufi shine mace ce take haila sai kwanakin hailata suka kare amma jinin bai tsaya ba yana ta zubowa to kenan ga hadisai da suka nuna cewa ba za ta bar sallah ba za ta ci gaba da sallarta jinin da yake biyowa baya ba na haila ba na cuta ne malice haddathana ahmad ibn yunus wa abdullahi bin muhammad bin nufaili qala suka ce haddathana zuhairun haddathana hisham ibn urwa an urwata an aisha anna fatimata binta abi hubaish daga aisha lalle fatima yar abi hubaish ja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzon Allah fa qalat sai tace inni imra'atun ustahadu tace ya manzon Allah ni mace ce wadda jini yake ci gaba da zubo mini fala athuru da haka ko da yaushe bana cikin tsarki jinin yana zubo mini afa ada us-salata in bar sallah tun da jini na zubowa ƙala sai manzo Allah ya ce inna ma dalika irqun ai shi wannan wata jijiya ce da ta hushe tana zubar da jini walaysat bil haida ba haila bace fa idza aqbalat al haidatu idan haila ta fuskanto fad'i salata ki bar sallah wa idza adbarat idan ta bada baya ma'ana ta wuce faghsili anki dama thumma salli ki wanke jinin da ke gare ki sannan sai ki sallah a wannan hadisin bayani ne na abin da ya gabata na idan jini yana ci gaba da zubowa za a yi aiki da kwanakin haila ne kawai sauran kwanakin za a dauke su a matsayin jini na cuta ba na haila ba malici haddathana abdullahi bin maslama alqa'nabi an malikin an hishamin bi isnadi zuhairin wa ma'anahu ma'anan shi wannan isnadin wa qala sai yace fa idza aqbalatil haidatu idan haila ta fuskanto fatruki salata to ki bar sallah fa idza dhahaba qadruha idan daidai gwargwadon kwanakin haidar suka wuce faghsili ad-dama anki wa salli sai ki wanke shini ki ci gaba da sallarki kenan wannan ya nuna dai ba kowane shini yake hana ma mace yin sallah ba sai jini na haila da kuma jini na biki wanda za mu gan shi nan gaba mala ya ce babu man kala idha aqbalatil haidatu tad'u salata babu mai bayani akan waɗanda suka ce idan haila ta zo za ta bar sallah duk kusan dai ma'anarsu guda da wancan babin ma'ana ta yi ta sallah da lokacin haila ya zo sai ta tsaye da sallah حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عقيل عن بهية قالت دق بهية تاتي سمعت امرأة تسأل عائشة ناجي وتما تاتنا تنبير عائشة wannan sunan kun ga shi ma daga cikin sunaye na mata tabi'ai buhayya an gane ko masu neman sunaye mata sabi ga wani suna buhayya قالت تجي naji sami'tu imra'atan tas'alu aisha naji wata mata tana tambayar aisha an imra'atin fasada haiduha dangane da matar da hailarta ta lalace ma'ana kaman hailarta ta ci gaba da zubowa jini ci gaba da zubo mata wa uhriqat daman ta zubar da jini mai yawa fa amarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya umurce ni an amuraha akan in umurce ta faltanzur qadra ma kanat tahidu ta duba daidai gwargwadon kwanakin da ta saba yin haila min al-ayyami na kwanaki summa tada'u as-salata sannan sai ta bar sallah hinna a cikin wannan kwanakin aw bi qadrihinna ko kuma da daidai gwargwadon kwanakin summa taghtasil sannan sai ta yi wanka summa tasfir bi saubin sannan sai ta yi kunzugu ma'ana ta ruhi al'aurarta da wani kyalle da wasu kaya don kada tana sallah jini ya zubo sun maltusalli sannan sai ta yi sallah malici haddasana ibnu abi aqilin wa muhammadu ibn salama al-misriyani wanda dukkaninsu 'yan misra ne kala suka ce haddasana ibnu wahbin ya ba mu labari ibnu wahab an amru bin al-haris daga amru bin al-haris عن ابن شهاب دقى ابن شهاب عن أروة بن الزبير دقى أروة بن الزبير وعمرة دا أمرة عن عائشة أن أم حبيبة دقى عائشة أكنت وأم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ختنة إتتي إرؤور ماتا أنغانيكو إرؤور ماتر منزل الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف kuma a lokacin tana aure da abdurrahman bin auf istuhidat sab'a sinin ta yi shekara bakwai jini yana zubo mata fastaftata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi fatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi laysat bil haida sai manzon Allah ya ce mata wannan ba haila bace walakin hada irqun wannan hijiya ce da take zubar da jini fagtasili da haka ki yi wanka wa salli ki salla qala abu daud abu daud ce zadal auza'i fi hada al hadith imam al auza'i ya kara a cikin wannan hadisin an zuhri da imam az-zuhri an urwata wa amra an aisha qalat istuhidat ummu habibata bintu jahsh ummu habiba bintu jahsh jini ya ci gaba da zubo mata wahiyya tahta abdurrahman bin auf tana karkashin abdurrahman bin auf sab'a sinina shekara bakwai tana tana fama da wannan cutar fa amaraha annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya umurce ta kala yace idza aqbalatil haidatu idan kwanakin hailaki suka zo fada'i salata to ki bar sallah wa idza adbarat idan suka juya ma'ana suka wuce faghtasili to ki salla wa salli ki wanka wa salli sai ki salla qala abu daud wa lam yadhkur hadha al-kalama ahad min ashab az-zuhri babu wanda ya ambaci wannan maganar ko dai daga cikin sahabban zuhuri abu daliban zuhuri ghayr al-auza'i bayan auza'i wa rawahu an az-zuhri amr ibn al-harith kuma amur bin al-harith ya rawaito wannan daga imam zuhri wallais wa yunus wa ibn abi dhi'bin wa ma'mar wa ibrahim ibn sa'd wa sulaiman ibn kathir wa ibn ishaq wa sufyan ibn uyayna wa lam yadhkuru hadha al-kalam sai dai su busu ambato wannan maganar ba ma'ana ta cewa idza aqbalat haidatuki wancan nashin kenan قال أبو داود أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأن اللفظين na hadisin hisham ne قال أبو داود وزاد ابن عيينة فيه أيضا أمرها أن تضع الصلاة أيام أقرائها يا أمرتك تبرسل كوانكين تسابين هيلا وهو وهم من ابن عيينة يتوانا وهميني لأك سامو دقى ابن عيينة وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزائي أما أحاديث محمد بن عمرو دقى زهري akwai wani abu wanda ke kusa da magana ta abinda Muhammad abinda Imam al-Auza'i ya ƙara fi hadisihi a cikin hadisinsa wannan dukkanin su dai bayani ne akan jinin istihada wanda wannan darasin ga maza bai cika muhimmanci sosai ba ko dan ba su ke haida ba inda nan mani ne ake da mazi to da wannan kowa ya bude kunnuwa yana daga cikin larura mai girma da mata suke fama da ita al'amari na yawan zubar shiri kuma mafi yawanci abin da ke ja musu wannan akwai maganuka da suke sha maganuka na na hana daukan ciki domin sa sarari tsakanin aihuwa ko kuma maganuka da suke sha na ƙara ni'ima ma'ana maganin mata dukkanin wa'annan abubuwan suna jawo cakuɗewar haila jinin ya rikice musu jinin haila ya ci gaba ya gabce da zubowa ko abin da ya kama da haka bale ce haddasana muhammad ibn musanna haddasana muhammad ibn abi adiyin an muhammadin ya'ni ibn umar ibn amr قال حدثني ابن شهاب عن أروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاد تاكسنتي تنا هيلة معناها تنا جنين jinin haila da ya ci gaba da zubowa faƙali lahan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mata idza kana damul haidati fa innahu damun aswad yu'raf in dai jinin haila ne to shi jini ne baki wanda yu'raf sananne ne ko kuma yu'raf yana da wari dukkanin su ana iya fassara shi da haka fa idza kana zalika idan wannan jinin ne yazo baki mai wari fa'amsiki anis salati to ki kame daga yin sallah domin shi na haila ne fa'ida kanal akharu idan wancan ne wanda ba irin shi ba fatawadda'i to ki arwalla wa salli ki sallah fa inna ma huwa irqun domin shi wannan jinin jijiya ce take zubar da shi qala abu daud abu daud yace wa qala ibn al-musanna haddathana ibn haddathana bihi ibn abi adiy min kitabihi hadha ibnu abi adi ya ba mu wannan labarin daga wannan littafin nasa haka za a haka sun haddasa na bihi ba'du hifzan sannan bayan wannan ya ba mu labarin shi a cikin kai قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن أروى عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض فاطمة تاكسن تجيني نتيجة برزبو متى فذكر معناه سيأنبأت معنى wannan hadisin. قال أبو داود أبو داود يتي وقد روى أنس بن سيرين أنس بن سيرين يا رويتو عن ابن أباس دقى ابن أباس في المستحاضة game da matar da jini ke ci gaba da zubo mata qala yace idza ra'ati dama al-bahrani idan ta ga jini al-bahrani ma'ana shine mai yawa an gane ko ana ce masa bahrani li kasratihi dan saboda yawan zubuwar da yake yi kenan idan ta ga jini na haila wanda yake bahrani fala tusalli to kada ta yi sallah wa idza ra'ati tuhra idan ta ga tsarki walau sa'atan koda bayan awa guda ne faltaghtasil wa tusalli to ta yi wanka sai ta yi sallah wa qala makhulun sai makhul yace innan nisaa la yakfa alaihinna alhaidha ai su mata jinin haila baya boye musu ma'ana sun san shi inda damaha aswadu ghalizun domin shi ne haila jini ne baki mai kauri fa idza zahaba zalika dan haka idan irin wannan jinin mai kauri ya wuce baki wa sarat sufratan daqiqa sai ta fara ganin wasu balge ma'ana ruwa balge marar kauri fa innaha mustahadatun to lalle wannan yana nuna jinin haila ya tsaya wanzu wanne ke ci gaba da zubowa فلتغتسل تتيوانكا ولتصلي سيتي سلا قال أبو داود أبو داود وروى, جماع وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاء بن حكيم عن سعد بن المسيب في المستحاضة يا رويتو جمدا من استحاضة إذا أقبلت الحيضة أكنت وإذا هيلة تتفسكنت تركت الصلاة ذات برسلة وإذا أدبرت idan hailar ta ba da baya iktasalat za ta yi wanka wa sallar sai ta yi sallah wa rawa sumayyun wa gairuhu sumai da wanda ba shi ba sun rawaito an mughirata an an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib akan cewa tajlisu ayyama aqra'iha za ta zamna a kwanakin da ta saba yin haila ma'ana ba ta yin sallah sauran kwanakin sai ta ci gaba da sallah وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب هكا حماد ما يروي تونا حديث قال أبو داود وروى يونس عن الحسن يونس يروي تورق الحسن الحائد إذا مد بها الدم akan cewa mace mai haila idan jini ya ci gaba da zubo mata tumsiku anis salati haidatiha za ta kame daga sallah ba da haidatiha bayan kwanakin hailan nata yauman au yaumai ne kwana ɗai ko kwana biyu fahiyar mustahada to bayan wannan ita mustahada ce ma'ana jinin ne ke ci gaba da zo ba na haila ba wa qala taymi imam taymi ce an qatada idza zada ala ayyami haidatiha khamsatu ayyamin idan jini ya ƙara akan kwanakin da ta saba yin haila kwana biyar faltusalli to a lokacin ta ta mike da suna ta ci gaba da sallah qalat taymi faja'altu anqusu sai na sanya ina rage kwanakin nan da yake guda biyar hatta balagtu yawmaini har sai da na kai kwanaki guda biyu fa qala sai ce idza kana yawmaini fa huwa min haidha idan kwana biyu ne jinin ya ƙara ya ci gaba da wucewa ya ci gaba da zubowa to daga cikin hailata ne wasu ila ibn sirin an tambayi ibn sirin anhu game da wannan faƙala sai ce an nisa'u a'lamu bi zalika mata su suka hi sanin wannan abinda wannan magunan suke faɗi shine malamai sun samu saɓani game da matar da take haila sai jini ya ci gaba da zubo mata mace ce misali ta saba duk wata kwana biyar take tana haila yanzu kwana na biyar ya zo sai jinin bai tsaya bai ci gaba da zubowa wasu malamai suka ce za ta ƙara kwana biyu akan wannan kwanakin nata kenan sai ta yi kwana nawa kwana bakwai in har kwana bakwai suka yi jinin bai tsaya ba to ta ci gaba da sallar ta kenan wannan jinin na menene na na cuta ne ba na haila ba akwai malaman da ma suka za ta ƙara kwana biyar to amma dukkan wannan magungunan magunguna ne wanda suke ba su da inganci magungunan da suka yi inganci shine mace da ta saba kwanakin da ta saba yin haila in har kwanakin nan suka cika jini bai tsaya ba to wannan jinin da ya ci gaba ba na haila bane na cuta ne kenan da kwana biyar ta saba ga wata da kwana biyar kin sun yi cif za ta yi wanka ta fara sallarta jinin da yake ci gaba da zubowa ba na haila bane na cuta ne sai ta nemi magani an gane da ke ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malai ce haddasa zuhair ibn harbin wa ghayruhu qala haddathana حدثنا عبد محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أمه إمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة لا كسنتي جيني أنا تشيغ بدا زبو مني جيني من يوى من أنني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سينزو جماعي ألا أستفتيه إلى تنبير سأ wa ukhbiruhu ina bashi labarin abun da ya same ni fawajadtuhu fi baiti ukhti zainab binti jahash sai na iske sa a gidan yar uwata zainab bintu jahash ma'ana a dakin a dakin ta yake fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah inni imra'atun ustahadu ni mace ce wadda jini na haila yake ci gaba da zubo mini kasiratan shadida mai yawa mai tsanani فما ترى فيما قد منعت فيما قد منعتني الصلاة والصوم to me kake gani game da a har za ta hana ni yin sallah da da azumi ma'ana har wannan shinin da yake ci gaba da zuwa mini zai iya hana mini yin sallah da azumi fa qala sai manzo Allah yace an'atu lakil kursufa fa innahu yudhibu dama ma'ana an'atu shine an so me yake da suna asifu shine annatu as-sifa kenan zan siffanta miki yanda zaki sa kada domin ita tana tahiyar da jinin an gane ko qalat tace huwa aktharu min zalika ai kada ba za ta iya tahiyar da wannan jinin ba qala sai ce fattakhidhi thawban to ki sanya wani kyalle fa qalat tace huwa aktharu min zalika ai kyalle ma baya iya tare wannan jinin da yake zuwo mini innama asajju sajjan ai asubbu sabban domin ni jinin ina zubo sa ne zubowa ma'ana jinin da ƙari yake zubowa in na sama kaɗa ko kyalle ba su iya tare wannan jinin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace sa'amuruki bi amrayni zan umurtarki da abubuwa guda biyu ayyuhuma fa'alti duk wanda kika aikata ajza'a anki min al-akhar to zai isar miki daga wani wanda ba shi ba ma'ana zan baki abubuwa guda biyu wanda kika zaba duka yayi wa in qawiti alaihima fa anti a'lam in kuma kina iya dukkan su to kika yi sani fa qala laha sai ce mata inna hadhihi rakdatun min rakadati shaytan wannan shine da kike gane yana ci gaba da zuba miki wani halbi ne daga halbubbuka na shaytan ma'ana shaytan yana ɗaya daga cikin makircinsa ga mata yana halbar jijiyoyinsu don saboda jini ya ta zubowa don ya rikita musu ibada kamar yadda yake hargitsa mutum ta hanyar sa masa wasu wasi ko kuma hanyar sa masa mantuwa ko hanyar sanya masa wata cuta dai yanzu misali akwai cutar sida wadda shaidan yana iya sa mutum ita ha an gaya da kyau ko a shekarun baya na mantawa da shekara ce na ji a cikin wani cikin wani wa'azi na ɗaya daga cikin malamai ke ba da labarin wani mutum da aka bincika likita aka ce yana da sida mushi wannan mutunan kirki ne wanda ba a ma tsammani ya bi matan banza kuma aka bincika matan shi aka ga babu wadda take dauke da cutar sai shi ke dauke da ita to ya aka yi tunda a ita sida yin akwai ta in ya kwanta da iyalin su ma za su mi su ma za su ɗauka ko tunda cuta ce wadda ana ɗauka to matan ba su da amma shi yana da aka bincika kuma a gani tabbata akwai akwai cutar yanzu da ƙarshe sai aka yi shawarar a yi masa rukuyya yanzu da aka yi rukuyya sai aljani ya bayyana ashe aljani shine ya sanya masa me ya sanya masa wannan cutar kuma ta hanyar sihiri ne aka yi wannan aka turo aljani ya samu su cuta ta shida kun ga da ƙarshe da aka yi rukiya aljanin ya bayyana aka lalata sihirin da aka bincika kuma sai aka ga jinin nasa babu mai babu cutar sida wannan shi yake nuna ashe akwai cutuka da yawa wanda mutane ke hwama da su wanda ba asalin cutar ba ne menene shaidannu ke sanyawa wannan shi ne kenan shi yasa nake cewa so da yawa cututtuka in aka gani an ta magani na likita yaƙi a gwada na me a gwada na na alkur'ani shine ayi ruqiyya a gani mai yawa sun bayyana abin da ya kama da haka kenan shine manzo Allah yace mata wannan jijiyar halbin shaydan ne yace fatahayyadi sittata ayyamin ki haila ma'ana ki kilga kwanakin haila kwana shidda aw sab'a ko kuma kwana bakwai fi ilmi Allah a cikin ilimin Allah ma'ana a hukuncin Allah summa tasili sannan sai ki wanka hatta idza ra'aiti annaki qad tahurti har sai kin ga kin tsarkaku wastanqati duka shi ma tsarkaka ne ma'ana kin tsarkaku tsaf fa salli sai ki salla 23 laila sai ki salla dare 23 aw 24 laila ko kuma dare 24 in kwana shidda kenan kika yi wa ayyamaha da ininsu kenan dare da ininsu wa sumi sai ki sallah a wannan kwanakin wanda kike kilga su ba a matsayin na haila ba fa inna zalika yujzi'uki yi azumi a wannan kwanakin wanda ba na haila ba fa inna zalika yujzi'uki domin wannan yana isar miki wa kadhalika faf'ali fi kulli shahrin haka zaki a kowanne wata kama tahidun nisa'u kamar yadda dai mata suke yin haila wa kama ya tuhurna kuma kamar yadda suke tsarkaka miƙata haidihinna a lokutan ko kuma ƙarshen lokutan haidansu wa tuhurihinna da kuma tsarkinsu da yake zo musu wa in qawiti ala an tuakhiri az-zuhra idan kuma kina iya ki jinkirta sallar az-zuhr wa tuajjili al-asra ki gaugauta yin la'asar fatagtasilina sai ki wanka وتجمعي وتجمعين بين الصلاتين sai ki hada tsakanin salloli guda biyu az-zuhr wal asr az-zuhr da al-asr wa tu'akhirina al-maghriba haka kuma ki jinkirta maghriba wa tu'ajjilina al-isha'a sai ki gaugauta yin isha'i thumma taghtasilina sannan sai ki wanka wa tajma'ina bayna salatayn ki hada salloli guda biyu faf'ali to ki haka nan wa taghtasilina ma al-fajri kuma ki wanka a lokacin sallata as-subah faf'ali to ki haka wa sumi kuma ki azumi in qadarti ala dalika in kika iya yin haka abinda wannan yake nuni shine zabi guda biyu da manzo Allah yake zai baka shine zabi na farko imma duk sallar da za ta yi ta yi wanka an gane ko zabi na biyu shine ta hada salloli guda biyu ta musu wanka guda kenan sai ta yi aljam'u jam'u ta'khir da kuma jam'u taqdim azahar da la'asar sai ta yi musu wanka guda ta hada su magariba da isha'i ta yi musu wanka guda sai ta mi sai ta hada su asuba sai ta yi mata wanka guda kenan kowanne ga ini wanka nawa za ta yi a wanka uku za ta yi to kenan za shi ne zaɓi guda biyu da manzo Allah ya bata imma wancan imma wannan na wanka sau uku ga ini sai manzo Allah ya ce wa hada a'jabul amrayni ilayya wannan shine mafi birgewar al'amari guda biyu zuwa gare ni ma'ana wannan na biyun shi na hi baki shawarar shi ya hi birge ni da ki zanyi maimakon wancan na kullun sai kin yi wanka ko kuma wanka guda kenan sai ya kasance wannan shine mafi sauki sallah biyu ta yi musu wanka guda sallah biyu ta yi musu wanka guda maimakon a ce kowace sallah sai ta yi ne sai ta mata wanka qala abu dawud abu dawud yace ورواه عمرو بن ثابت عن ابن أقيل قال فقالت حملة فقلت هذا أعجب الأمرين إلي سينتي wannan shi ne mafi soyuwa al'amura guda biyu zuwa gani ma'ana na biyun ya birge ni lam ya ja'alhu min qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam shi a riwayar sa ibnu aqil bai sanya wannan maganar cewa ba magana ce ta manzon Allah ja'alahu kalama hamna sai dai ya sanya ya sanya ta a matsayin magana ta hamna نعم ما ليتي آه قال أبو داود أبو داود يتي وعمر بن ثابت رافدي عمرو بن ثابت متني تنشي أشيني رافدي an gane ko rajulun sau'in mummunan mutum ne kunga tun a lokacin magabata duk dan shi a ce musu ke mummuna an gane ko amru bin sabit yace abu dawud ya ce amur bin sabit mutum ne dan shi'a rajulu sau'in mummunan mutum ne walakin na huka na sadukan fil hadith sai dai mai gaskiya ne a wajen hadisi kun ga adalci ko ma'ana a wajen aƙidar sa mummuna ce amma wajen faɗin gaskiya yana faɗi amma in hadisi ya zo yana faɗin sa sai dai irin su ba su faɗin hadisi sai hadisin da ya dace da da ra'ayin mazhabarsu an gane ko wa sabit ibn al-miqdam rajulun thiqa yace shi kuma sabit bin miqdam mutun ne thiqa ma'ana wanda ana yarda da shi a wajen hadisi wa zakarahu an yahya ibn ma'in kuma ya ambata sa daga yahya bin ma'in qala abu daud sami'tu ahmad yaqulu naji ahmad yana cewa hadith ibn aqil fi nafsi minhu shay'un hadisin ibn aqil ina kyamar hadisin sa ma'ana hadisin sa bana jin natsuwa game da shi a takaicen wa masu girma mata masu haila kala biyu ne mata dangane da haila kala uku ne ana iya cewa kala biyu amma na biyun sai a raba sa gida biyu akwai mu'tada akwai mubtada an gane ku ko mubtadi'a mu'tada ita ce wadda ta saba yin haila kenan mace da ta saba yin haila ita ko da yaushe za ta yi aiki da abin da ta saba ne idan aka ce mace da ta saba shine matar da ta saba yin misali kwana uku take kowanne wata kwana uku take haila kowanne wata da kwana uku nan sun yi to duk jinin da zai biyowa bayan wannan kwana uku za ta kilga su a matsayin mai jini na mai jini na cuta kinin da mace ta rike al'ada ta ta san kwanakinta to al'amari na jini ba zai rikitar da ita ba kin san sati guda kike ga sati yanzu jinin na ci gaba da zo miki to ki aiki da abin da kika saba yi na sati guda da mata sun rike wannan ka'idar da sun huta to na biyu shine wadda take mubtadi'a wadda yanzu ne ta fara yin mikir suna ta fara yin haila to wadda ta fara yin haila a yanzu kala biyu ce akwai wadda ta fara haila da rikici me ta fara yin haila da rikici misali haila ta fara zo mata sai da sai wata guda kuma jini bai tsaya ba an gane ko to ita kuma haila ka'idar ta bata yin me bata yin mikir suna wata mafi yawan kwanakin haila shine sati biyu mafi yawan kwanakin haila a wannan lokacin malamai suna ba da mahita guda biyu mahuta ta farko shine za ta duba jinin jinin ya yake zo mata yana bambanta ko kuma a kala guda yake zuwa in yana bambanta to sai ta duba wanda yake zuwa baki mai kauri mai dan wari-wari to shine na me shine na haila an gane ko wanda yake biyowa baya wanda ba shi ba wanda yake ja ba bai da kabri to shi wannan na cuta ne ba na haila ba ne kenan nau'i na farko na wadda take wadda ta fara haila shine ta yi aiki da mi da launi ta gani in launi baki ne to na haila ne in ba mai launi baki bane to ba na haila bane to nau'i na biyu cikin masu harawa shine wadda jinin yana ci gaba da zuwa mata kun baya da bambanci kala guda ne domin duka ana samun wannan domin li kulli qa'idatin mustasnayat duk abun da aka ce ko da yaushe kaza ne to sai an samu wanda shi fa ba ko da yaushe bane haka nan an gane da kyau ko wannan shine kenan li kulli qa'idatin mustasnayat in aka ce duk mace mai ciki ba ta haila to kuma sai an samu wanda ita kuma tana da cikin kuma tana ne tana haila a an ci an gane da kyau ko ku bani kuma wata ka'ida misali ku bani misalin wata ka'ida ta ko a hankalci akwai misalai da yawa na za a ce duk wanda ka gani da kaza to kaza ne hausa suke cewa duk wanda ka gani duk wanda ka gani da baki mai tsawo ma'ana da labba masu tsawo to baki ne mai musu haka nan ne duk mai labba mai gardama ne ana iya samun mutum da labba kun baya da gardama ko wannan shine kenan jayyid ta kenan dai a takeice ana iya samun matar da jininta na haila ita ba baki bane kamar sauran jini ne to irin wannan ita kuma za a komo da adadi mafi yawa mafi yawancin mata al'adar su ba ta wuce kwana shidda kwana bakwai mafi yawancin mata to irin matar da jinin da yake zuwa mata ba ta iya bambanta tsakanin na haila da wanda ba na haila ba to ita kuma wannan hukuncin ta shine za ta yi aiki da aglabi adatin nas adatin nisa mafi yawan al'ada mata shine sati guda kenan sai ta yi sati guda ta kilga wannan satin na haila ne sauran kwanakin kuma duk da jinin na zubowa ta kilga shi ba nami bane ba na haila bane wannan shine kenan yanda al'amari yake na na mata idan ka gane wannan ka'idar guda uku to duk matsalar mace mai haila zaka iya walwale mata ita na'am malaci babu marrawa annal mustahadata taghtasilu li kulli salatin babi dangane da wanda ya rawaito akan cewa mace mai haila za ta yi wanka domin kowace sallah eh mace mai wadda jini yake zo mata ko da yaushe a kowanne wanka kowace sallah za ta yi mata wanka kowace sallah za ta yi mata wanka ma'ana nan zai kawo dalilan maluman da suke ganin idan mace jini na ci gaba da zubo mata to duk sallar da za ta yi sai ta yi wanka duk sallar da za ta yi sai ta yi wanka don saboda wannan jinin حدثنا ابن أبي أقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال سكتي حدثنا ابن وهب عن أمر بن الحارث عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن كرؤدك عائشة ما ترمن زن الله أن أم حبيبة بنت جحش lallai ummu habiba al-jahash khatanata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yar uwar matar manzon Allah wa tahta abdurrahman bin auf kuma matar abdurrahman bin auf istuhidat sab'a sinin jini yayi tuzubo mata shekara bakwai fastaftat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zalika sai ta nemi fatawar manzon Allah game da haka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna hadhihi laysat bil haida wannan jinin fa ba haila bane walakin hadha irqun shi wannan wata shishiya ce faqtasili wa salli ki wanka sai ki sallah qalat aisha aisha tace fa kanat taqtasilu fi mirkani fi mirkanin sai ta kasance tana yin wanka a cikin wani baho mirkan mun yi bayanin shi a baya wani baho ne wata babbar roba ce da suke wanki a ciki to sai ta kasance tana wanka a ciki fi hujrati ukhtiha a ɗakin ‘yar uwarta zainab binti jahash hatta ta'alu humratu dami alma'a in ta yi wanka har sai kaga ja na jini yana hawowa sama ma'ana in ta yi wanka a cikin roba ta ƙare da ta hoto sai ka gani jini ga shinin yayo sama wainan tana nuna yadda jinin yake mi yake zubar mata ne مالك حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديث قالت عائشة عائشة تتي فكانت تغتسل لكل صلاة سيتكسن تنا سلة تنا ونكا إذا ذات قوة سلة حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أروة عن عائشة بهذا الحديث قال فيه ياتي أتكنسا فكانت تغتسل لكل صلاة سيتكسا شيتنا وانكا قوة صلى قال أبو داود رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش وكذلك رواه معمر عن الزهري هكا معمر يا رويتو صدق زهري عن عمرة عن عائشة وربما قال معمر عن عمرة عن أم حبيبة وتر معمر يناتيوا دقا دقا عمرة دقا أم حبيبة بمعناه دما أننسى وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن أمرة عن عائشة وقال ابن عيينة في حديثه ابن عيينة يتي أحاديث ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل bai ce ba manzon Allah ne ya umarci ta yi wanka kowace sallah wa kadhalika rawahu al-auza'i haka imam al-auza'i rawaito sa har yanzu qala fi yace qalat aisha fa kanat taghtasul li kulli salatin sai ta kasance tana wanka ga kowace sallah haddathana muhammad ibn ishaqa al-musaybi haddathani abi haddathani abi an ibn abi zi'b an ibn shihab an urwata wa amrata binti abdurrahman عن عائشة أن أم حبيبة استحيدت سبع سنين أم حبيبة جنياتي قبل زومة شكرا بكوي فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل سيما زال الله يأمر شيء تيوانك فكانت تغتسل لكل صلاة سيتك سنكتنا وانك دومين قوة سلة حدثنا هناد بن السري أن أبدت عن ابن إسحاق عن الزهري أن عروة أن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة جنياتي قبل زومة أزامن من زان الله فأمرها بالغسل لكل صلاة سي أمور شيتا أكن تيوان كاب من قوة سلة وساق الحديث سي قرار سورا حديث قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن أروة عن عائشة قالت استحيدت زينب بنت جحش زينب بنت جحش جنياتي قبل زومتا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سيما زعل يتمتى اغتسلي لكل صلاة كيوانكا دومين دكا سلة دزاكي وساق الحديث قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة أو رواية متكي أرولا بمن قوة صلاة قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد yace wannan wahami ne aka samu daga Abdul Samad na cewa wanka yace ta yi don kowace sallah ko arwala yace ta yi don kowace sallah wal qawlu fihi qawlu Abdul Walid sai dai magana mafi inganci ita ce magana ta me yake da suna Abdul Walid مالك حدثنا عبد الله بن عمرو بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة قال اخبرتني زينب بنت ابي سلمة زينب ار ابي سلمة تاباني لاباري ان امراه كانت تهراق الدم وتماتا تا كسنتي تنا زبد جني اكو da yaushe wa kanat tahta abdurrahman ibn auf kuma ta kasance karkashin mata ce ta abdurrahman bin auf anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amaraha an taghtasila inda kulli salatin manzo Allah ya umurce ta tayi wanka a gwajin kowace sallah wa tusalli kuma tayi sallah wa akhbarani anna umma bakrin akhbaratuhu anna aisha qalat sannan ya bani labari akan cewa ummu bakr ta bashi labari akan cewa aisha ta ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ati lalle manzo Allah ya ce game da mace tara ma yaribuha ba'da tuhuri da za ta ga abun da yake sa ta kwankwanto bayan ta tsarkaka ma'ana bayan hailata ta kare kuma sai ta ga jini yana zubo mata yace innama hiya aw qala innama huwa yace wannan irqun wata jijiya ce au kala ko kuma yace urukun jijiyoyi ne suke zubar da jini ba na haila bane qala abu daud wa fi hadith ibn aqil al-amran jami'an wa qala in qawiti faghtasili li kulli salatin in kina iyawa to ki wanka domin kowace sallah in zaki wa illa idan ba haka ba fajma'i to ki hada salloli guda biyu sai ki musu wanka guda كما قال القاسم في حديثه كما عند قاسم في أحاديثنا وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير الرويت وان مغانا دغ سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وان رواية غبا داي abinda suke bayani shine mata wannan mata da ta zo ta ce shine yana ci gaba da zubo mata bayan na haila sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wannan jinin da yake ci gaba da zubowa na cuta ne ba na haila ba ne don haka ki ci gaba da sallar ki amma duk sallar da za ki ki mata wanka in kina iyawa in ba ki iyawa ko to ki haɗa salloli guda biyu sai ki musu wanka guda to an samu riwayar da ta nuna cewa manzo Allah ya ce ta yi wanka ko kuma riwayar ta nuna cewa sai ta kasance tana wanka a ko da yaushe to malamai da suka haɗa hadisi suka ce manzo Allah ya ba ta zaɓi ne bai ce dole ba duk sallar da za ta ce ta yi wanka kenan da haka magana mafi inganci shine ba dole ba ne duk sallar da za ta yi mace da take hama da haila da jini da yake zo mata ba dole ba ne duk sallar da za ta yi sai ta yi wanka tana iya ta haɗa salloli guda biyu kamar yadda muka gani a can sallolin da suke da lokaci guda domin asali lokacin sallah gaba ɗayansa guda uku ne lokutan sallah asalin shi guda nawa ne guda uku ne an gane da kyau ko lokaci na farko shine lokacin zawabu shams lokacin da rana ta huta daga tsakiya har zuwa faduwarta wannan kuma lokuta an samu su dalilin fadin Allah mulki sai da aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr ka tsayar da sallah lokacin da rana ta huta daga tsakiya da lokacin da dare ya shigo da kuma lokacin alfijiri to lokacin da rana ta fita daga tsakiya har zuwa faduwar ta sallah nawa ake yi a sallah nawa ake yi da wace sallah da wace sallah azhar da la'asar kun ga su asalin su lokacin su guda ne shi yasa wannan lokutan ya halatta idan da uzuri ka hada su ka yi su lokaci guda kana cikin balaguro kana iya hada azhar da la'asar dan mi dan lokacin su guda ne to lokaci na biyu shine dare an gane ko daddare sallah nawa ake yi da wace da wace magariba da isha'i shi yasa magariba da isha'i ya halatta kame ka haɗe su ka yi su lokaci guda an gane da kyau ko lokaci na uku shine lokacin alfijir asuba wace sallah ake yi sallar asuba shi yasa ita babu sallar da ya halatta ka haɗa ta da ita an gane ko kenan baka iya haɗa la'asar da magariba dan lokacin su ba guda bane amma kana iya ka haɗa azhar da la'asar ka hada magariba da isha'i ita kuma asuba da kowace baka iya hada ta dan ita kadai ake yi a wannan lokacin wannan shine kenan kenan sai kasance kenan a cikin ini za ta yi wanka nawa za ta yi wanka nawa wanka uku wannan shine kenan mala yace babu man qala tajma'u bayna salatayn wa taghtasilu lahumā ghuslan babu mai bayani akan dalilin waɗanda suka ce za ta hada salloli guda biyu sai ta yi musu wanka guda malici haddasana ubaidullahi bin mu'azin haddasana abi haddasana shu'batu an abdurrahman ibn al-qasim an abihi an aisha qalat tace istuhidat imra'atun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata jini ya ci gaba da zuwa mata a zamanin manzon Allah fa umirat an tu'ajjila al-asra sai aka umurce ta ta gaugauta la'asar an gane ko wa tu'akhkhira az-zuhra sai ta jinkirta az-zuhr an gane kenan sai ta yi az-zuhr a lokacin la'asar da la'asar kin wa taghtasila lahumu ghuslan sai ta yi musu wanka guda wa an tu'akhkhira al-maghriba haka kuma ta jinkirta maghriba wa tu'ajjila al-isha'a sai ta jinkirta isha'i sai ta ta jinkirta magriba sai ta gaugauta isha'i kinan magriba sai ta yi ta a lokacin isha'i tare da isha'i wa taqtasila lahumma ghuslan sai ta yi musu wanka guda wa taqtasila li salati subhi sai ta yi wanka domin sallar asuba ghuslan wanka guda fa qultu li abdurrahman sai nace ma abdurrahman a'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam shin wannan daga manzon Allah ne fa qala la uhaddith la uhaddithuka 'ani an-nabiy bi shay'in an gane da kyau ko ya ce babu abun da zan baka labari in ba daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam jayyid kenan wannan lamun ba ta nafi ba ce za'ida ce qala uhaddithuka anin nabi sallallahu alaihi wasallam ay kullu shay'in uhaddithuka anhu to fa innahu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثني محمد بن سلمه عن محمد بن إسحاق عن عبد, الرح... عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن سهلة بنت السهيل سهلة إر سهيل استحيضت عن معنى تاي هيلة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم sai ta zo wajen manzon Allah fa amara ha sai ya umurce ta wannan sunaye suna da daɗi a sa mata waye su sahal suhaila an gane ko sahal suhaila kamar da ake suwa hassan da husaina ko jayid ya ce a sahla ta zo wajen manzon Allah fa'amara ha akan cewa jini na ci gaba da zuwa mata fa'amara ha an tattasila inda kulli salatin sai ya umurce ta ta yi arwalla ta yi wanka a wajen kowace sallah falamma jahadaha zalika lokacin da wannan ya bata wahala duk sallah sai tayi wanka duk sallah sai tayi wanka amaraha an tashma'a baina az-zuhri wal asr sai ya umurce ta ta hada tsakanin az-zuhr da al-asr bi ghuslin da wanka guda wal maghrib wal isha'i bi ghuslin maghriba da isha'i da wanka guda wa tasila lis-subhi sai tayi wanka domin sallar asuba قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيدت أكنت وتماتا جنياتي قبل زومة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها سيء مرجيت بمعناه دم أن روانت حديث مالك حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح إن نهن سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت دقى أسماء تتي قلت يا رسول الله نتي يا مأيكن الله إن فاطمة بنت أبي حبيش للي فاطمة إر أبي حبيش استحيضت جنيا نتي قبل زومة منذ كذا وكذا تلو كتي كذا دا كذا فلم تصلي ده كباتا سلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله سبحان الله معنى كلمة تتماماكي inna hadha min ash-shaytan ai shi wannan jinin da yake ci gaba da zuwa daga shaytan ne litajlis fi mirkanin ta zamna a cikin wani baho fa idza ra'at sufratan fawqa al-ma'i idan ta ga balge akan ruwa ma'ana alama ta wanki na haila faltaghtasil lizuhri wal 'asr to tayi wanka da az-zuhr da al-'asr ghuslan wahidan wanka guda wa taghtasil lil maghribi wal isha'i ghuslan wahidan ta yi wanka don magriba da isha'i wanka guda wata tasul fajri ghuslan wahidan haka asuba ma ta yi wanka guda wata tawadda fi ma baina dhalik sai ta yi arwalla a tsakanin wannan qala abu daud abu daud yace rawahu mujahidun an ibn abbas yace daga ibn abbas lamma shtadda alaiha al-ghusl lokacin da wanka yayi mata yawa amaraha an tajma'a baina as-salatayn sai umujita ta hada tsakanin salloli guda biyu قال أبو داود أبو يايك ورواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد wannan shi ne fatawata ibrahimun naka'i da abdullahi bin shaddad abinda wannan hadisan suke nunawa shi ne mace wadda shi ne ke ci gaba da zubo mata abinda aka hiso shi ne duk sallah in za ta yi ta yi ne ta yi wanka idan ba ta iyawa to sai ta rika hada salloli guda biyu ta yi musu wanka guda salloli guda biyu ta yi musu wanka guda wannan shi ne kenan na wannan kawon misalin mai fama da salasul bawul ne yoyon hutsari wanda yake fama da yoyon hutsari an gane ko to shi hutsari in aka yi shi mai ake yi wankewa ake ko sai ai arwalla ita kuma haila in ta tsaya mai ake yi wanka ake yi ko to shi hutsari kenan in kana yoyon hutsari duk sallah sai kayi me duk sallah sai kayi me sai kayi arwalla an gane ko in kai arwalla ka fara sallah ko da kana cikin sallar hutsarin ya yoyo ba za ka kace sallah ba za ka ci gaba da sallar ka sai daidai in za ka yi sallah sai kayi mai sai kayi arwallah kenan hukuncin mai ci gaba wadda shi ke ci gaba da zo mata da hukuncin mai yiwu tsari duk guda ne illa ita waccan wanka ne za ta yi shi kuma wannan arwallah ce zai na malai ce babu wannan duka dalil ne akan ad-daruratu tubihul mahzurat haka kuma idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa ma'ana duk lokacin da mutum ya shiga cikin kunci sai shari'a ta mi ta yalwata masa ba ka da lahiya sai a sauƙaƙe maka yin sallah da tsaye ba ka da lahiya sai a sauƙaƙe maka ba sai ka yi arwalla ba ka yi taimama wannan shi ne kenan na'am malai ce babu man kala taghtasilu min tuhrin ila tuhrin babu mai bayani game da wanda suke da ra'ayin cewa lokaci yayi ko subhanallah na'am subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah نعم هي أكوية تنبيه